أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ينقوى muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin damarsa da ikonsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri domin domin gabatar da domin gabatar da nasiha don Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna wani aiki da aka ɗauka na gina makaranta markazul khairat ta'alimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari an kai ƙarshen wannan aiki lafiya to yanzu kuma yanzu ne aiki zai sabo zai fara shine aiki na karatu tunda bayan an yi gini na makaranta ana buƙatar mi ana buƙatar karatu to karatun yana da wahala ƙwarai to bayan karatun kuma akwai abin da ya fi karatun wahala shine aiki da karatun bayan shi akwai abin da ya fi shi wahala yin da'awa da karantarwa domin ba duk mutumin da ya karatu bane yake son ya karantas ba duk mutumin da ya karatu bane yake son ya yi da'awa da yawan ɗalibai sun ƙare karatu amma yanzu ba sa karatu ba sa karantarwa ba su ma ɗauki wato abin ma bakin ciki sun ɗauki karantarwa da da'awa aiki ne na marashin aiki subhanallah wal iyadu billah aiki na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yin da'awa da karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin aiki na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce shine ya turo manzo a cikin al'ummiyin waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba su ne larabawa kenan wannan manzon da aka turo mine ne aikinsa wannan manzon da aka turo menene aikinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa yuzakkihim huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karanta alqur'ani sannan wa yuzakkihim ya tsarkake su yayi da'awa ya tsarkake su ya koya musu yadda za su tsarkake jikinsu kuma ya koya musu yadda za su tsarkake zukatansu daga shirka da kafirci da munafinci da hasada da girman kai da ganin kyashin zuna da sauransu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan ya sanar da su alkitab littafi wal hikma da kuma hikma ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ya zamanto wanda ya karatu na addini yana ganin cewa karantarwa da da'awa ba aiki ba ne to ina ga wanda shi bai karanta addinin ba ya kamata ko da aikinka bai kasance da awa ba da karantarwa amma ka ɗauki wannan aiki da muhimmanci amma in ya zamanto wanda ya karatun addini yake ganin cewa aikin addini da da'awa ba wani abu ba ne ko aikin marasa aiki ne to kan mu yi mamakin waɗanda suka karanta wani abu wanda ba fagen addini ba don sun ɗauki cewa karatun addini ba wani abu bane Allah ya kyauta to an bani maudu'i da ya kamata na gabatar da karatu a kansa shine maudu'i na wato salula tasirin salula ko illolin salula ga ya mace budurwa ko mu ce ga mace musulma don in mun ce ga budurwa maudu'in namu zai takaita ne akan 'yan mata kawai to wannan maudu'i a tsakani da Allah maudu'i ne wanda yake yana da faɗi ƙwarai da gaske kuma maudu'i ne wanda yana da muhimmanci ƙwarai da gaske musamman a kowane wato a wannan zamanin da muke cikinsa salula abu ce wadda ta zamanto ruwan dare game duniya da salula sai wane da wane da masu selidar a cikin ƙasar nan ma gaba ɗaya yana ilissafa su to yanzu ya zama to birni akwai ƙauye akwai salula yanzu kowa ma yana da salula yanzu ina ganin har kurame ba su rasa salula ko eh kurame ma suna da salula tunda suna juye da ita kuma suna anvuwa na mesaji sai ya zama to ba wai ta tsaya ne ga mamaye ji ba har wanda bai ji yanzu yana da salula to don haka illar salula ba ta tsaya ba ne akan mata kawai tunda maza da yara da malamai da kowa ma salula tana da illa gare shi tana da amfani tana da kuma illa to illolin muke son mu yi bayani kansu saboda mi saboda mu nisance su hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim na hudhaifa ibn al-yaman ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kanan nas yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani mutane in sun ka zo inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam galibi suna tambayar sa wato alkhairi yace to ni kuma sai ni zo da kishiya ni ina tambayar sa sharri me yasa makhafata an yudrikani don ka sharri ya cin min kun san in alkhairi ka sani baka san sharri ba za ka iya fada cikin sharri ashe sanin alkhairi yana da muhimmanci sanin sharri kuma yana da mi yana da muhimmanci domin idan baka san sharri ba za a iya yaudararka a kada ka cikin sharri Allah yi mana mai kyau to da yake lokacin mu akwai yan uwa da za su gabatar da karatuttuka ba ni kadai bane wannan maudu'i ina son mu kasa shi kamar gida hudu na farko mace musulma abu na farko kenan na biyu matsayin musulunci game da ci gaba musamman yanzu na turawa tunda su suke da ci gaba na duniya abu na uku wannan salular ɗaya ne daga cikin ci gaban da duniya ta kai gare shi musamman ta fuskar binciken turawa da kere-kerensu sai abu na ƙarshe wato tasirin da ko sharrin da salula take iya haifar ma ya mace ba dole ba sai budurwa ta fuskoki daban-daban daban-daban na rayuwa wannan su ne nukata da nake son in yi bayani a kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko matsayin mace a musulunci abinda yanzu kafafen yada labarai da kuma masu bincike na turawa suke a kan shi da kuma makiyan addinin musulunci a cikin gida da na waje da kuma masu ɗaure maturawa gindi a ƙasashenmu wasu akan sani wasu kuma akan jahilci shine cewa yanzu an matsa bisa ga wato game da al'amarin mace a cikin ƙasashen musulmai da rayuwa ta zamantakewa ta musulmai domin ita mace tana daga cikin rukunan cigaban al'umma manya-manyan rukunan cigaban al'umma kuma tana daga cikin manya-manyan rukunai na ruguza al'umma ana iya gina al'umma da mace ana iya ruguza al'umma da mace to da turawa sun ka fahimci cewa duk hanyoyin da an ka bi saboda a samu a ci nasara ga kasashen musulmai ba su yi nasara ba duka an zo an koyi an yi muna mulkin mallaka an kashe na kashewa an ɗaure na ɗaurewa an canza muna tsarin tafiyar jagorancinmu da sarakai ne yanzu kuma ba su ba ne sarakan sun koma ƙasan waɗansu mutane an yi wannan an ɗauki sauran baƙaƙe an kai su ƙasashen turai wasu an sa su sun yi noma mazaje sun yi gine-gine na bauta mata kuma an ɗauke su sun je sun yi aiki gidajen turawa matsayin bayi waɗansu kuma an yi ta lalata da su cikin jiragen ruwa an kashe saura a hanya an yi ta jefa su cikin ruwa sun je sun yi bauta kuma an yi lalata da su an samu metisage abinda ake kira metisage ba tare da wani haƙƙi ba wannan ta zo ta wuce suka kawo sabon tsari na mulki a ƙasashenmu sannan suka kawo yare sabo wanda ba shi ne muke amfani da shi ba sun ka kawo na nasu tsari aka ci gaba da tafiya suka kawo sabon tsari na karatu da malam ne yake karantarwa yanzu kuma a'a mushe ne yake karantarsuwa ana ta tafiya administration ta koma ga hannun 'yan boko waɗanda na farkon nan da galibi busan addini ba shan giya biyan mata ga sabin jami'an tsaro da dogari ne ko mayaki ko wane ne yanzu kuma ba su bane sojoji ne yan sanda ne jandarma ne ajan sekre ne wane ne wane ne da ma'aikata sun ka kasance ba su da aiki sai lalata sai shan giya sai tsafi sai wane ne sai wane ne dukkan ku galibi dai waɗanda abubuwa kun san su to haka ake tafiya bayan mulkin mallaka malamai su suna gefe sun ci gaba da karantarwa da wa'azi kaɗan-kaɗan tare da ana samun matsaloli na rena malamai da ɗauka su ba komai ba da wane ne da wane ne haka dai aka ci gaba da tafiya waɗansu malaman a ɗaure su waɗansu malaman a kashe su ana ganin dai addini nan da ɗan shekaru kaɗan shekara hamsin ɗari turawa suna ganin komi ya ƙari jagororin 'yan afirka da na ƙasashen larabawa sarakai sarakan gargajiya sun mutu iyaye kuma su da sun kasan abin da ya faru na yaƙi sun kasan tarihi sun mutu malamai masu karantar da addini an riga an guje su an kawo sabon tsari na karantarwa sun mutu yanzu sai zamanto matasa ne sabi suka yi saura waɗannan matasan an ba su karatun boko sun iya faransa in inda faransa ta yi mulkin mallaka ko angile in inda ingila ta yi mulkin mallaka ko ba haka ba an ba su sabon ilimi iyayensu ƙauyawa ne jagororinsu ƙauyawa ne malamansu ƙauyawa ne al'umma su bata ci gaba ba addinin su lalataccen addini ne ba a iya ci gaba da wannan addinin sai an watsar da shi haka aka zo aka yi aka yi aka yi aka yi aka yi tafiya ana nan ana nan addini na Allah ne aka ci gaba da da'awa kuma aka yi haƙuri sai ta canza yau duk wanda ya dibi shekara ashirin da suka wuce da yau ya san akwai sabon canji abinda ake kira nouvelle generation da lakol in ana karatun lakol babu zancen hijabi zancen hijabi ƙauyen cina yanzu kuma tun daga sai har doktora masu hijabi sun fi yawa da 'yan lakol ba su sallah hadda muna yara lokacin da in an sabko 'yan lakkul suna da tasu waka da ake yi musu an gane ko 'yan makarantar malan su an na kwarai 'yan makarantar boko 'yan banza a 'yan makarantar malan 'yan lada 'yan makarantar boko 'yan banza su sha giya su sha kwaya su yi kwana babu zancen sallah to yanzu kuma sallah ta dawo cikin lakol sallah ta dawo cikin administration masallatai sun shigo lakol masallatai sun shigo administration balma university abdulmumuni diyof yanzu masallacin juma'a sun kai hudu kuma hdiyan su suka yi masallaci na farko ma'ana yan jami'a su suka hada kudinsu suka yi cikaro-cikaro da bruskinsu suka yi masallacin juma'a na farko zamanin mamman usman france ta yi ta yi a hana bude wannan masallaci amma suka kasa sai sun ce l'islam est rentré au niger par la grande porte to yanzu mushanni masu karantarwa da 'yan giya sun hiyawa waɗanda ba su sallah sun hiyawa masu karantar da filozofi su ce babu Allah sun hiyawa sai an ka zo kuma yanzu mushanni etidiyan suna da club de jeunes musulman matasa sun taso masu zancen addini mushanni yanzu suna da club club nasu group na mushanni masu da'awa da in kwanje ya zo da vacance abinda ake hada kuɗi na allocation ai cotisation shine za a yi dance a yi rawa a yi tam-tam a ɗebo giya balma wani lokaci hdiyan su yi tasu elef su yi tasu mushannin su yi tasu wani lokaci a gami eh elef tana rawa ana kada ganga mushanni su zo suna mata kai an sha giya an yi duk abin da aka yi amma yanzu sai zamanto su kansu mushanni sun dawo ma addinin musulunci jami'an tsaro su ma da haka takinsu jami'in tsaro wanda bai shan giya bai kai jami'in tsaro ba portar da teni wanda bai shan giya da ba portar da teni ba ne portar da teni wanda bai da karuwa da ba portar da teni ba ne portar da teni da wanda ga sallah ba portar da teni ba ne wanda a portar da teni cikakke shi ne arne ba ka sallah ba ka salati ba ka cin abin mai sallah an ka zo wannan ta wuce giya ta sha kashi yau buranijar ta liƙe fonksiyoniyar da dama da giya suke sha ba a ba su salar a hannunsu salary sai dai a kira mamatar shi sai yan pair de famille a tambayi ta gidan haya nawa ne ta faɗi abincinku nawa ne ta faɗi kuɗin kayan miyanku duk sai an hidda gaba ɗaya sai a ba shi saura ya je ya sha giya saboda bai san ciwon kai ne ba yanzu buranijar an kai ba a shan giya an liƙe musulunci ya farfado to wanga duk shinhida ce nake yi muku dan ina son ku maido hankalin ku maudu'in yana bukatar shinhida ne shi yasa ni yi ta dole tous les secteurs administration porteur de tenue wane ne da yan siyasa ba zancen addini dan siyasa ma ka je ya karanta Fatiha ma ai babu yanzu ko gashi akwai har masu jan aya su fassara duka wannan yana nuna musulunci na ga horkodowa kadan kadan kadan kuma yana mamayewa yana mamayewa da sautin shedan ɗaya akwai yanzu sautin ƙur'ani ya taso kuma ya fara mamaye ma na shedan to sai turawa suka tsaya suka yi lissafi shine suka koma ma tarihi sun san tarihi kwarai da gaske lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana yahudawa da kristoci sun fi sanin shi da musulmi saboda su cikin littattafansu an faɗi sifofin shi kakkusa tsammanin jahilai ne allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil annabi sallallahu alaihi wa sallam sufofin shi suna cikin at-taura da injila kafin yazo wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ko da ya bayyana laraba wanda yake cikin su busan shi ba irin yahudawa don mi don su sun karanta su ko waɗanga alamu ne suke gani ba su da ilimi الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم to kun ga ashe su sun san tarihin duniya to sai expert sun ka gaya musu suka ce to idan kuna son ku ci nasara akwai abubuwa guda uku an gane ko in kun ka ɗauke su za ku ci nasara akan waɗannan mutane abu na hudu akwai wani tarko wanda in kun rike shi to za ku ci nasara in ana son a ruguza al'umma abu uku ake yi na farko shine tafkikul usra a yi ƙoƙari fami ta zamanto ba ta da haɗin kai nan muna zancen fami ne farko ma mata da miji ya zamanto babu wanda ya damu da yara uba in ya fita sai minuyi uwa in ta fita sai bayan isha'i yara suna nan cikin gida abinda sun ka gada masu kai in akwai yan aiki to in babu wani lokaci ka istima wani ya kashe wani ba ku san abin da yake faruwa ba ma'ana al'umma gobe ta mutu saboda matasan ba su da wanda zai musu tarbiyya suna cikin gida yara abin da sun ka gada ma shi suke yi su ɗauki tele su kalli waganan su kalli waganan su kalli waganan su kalli waganan eh uwa da uba ba ruwansu da gida busa abin da yake faruwa ba safai durki ba a yi tunanin suwa ne za su zo gobe ba abu na biyu shine hadmu ta'lim za a ruguza ilimi at-taqlil min sha'nil ulama wal muallimin ayi kokari mutane matasa su zamanto ba su kimanta malamai ba su kimanta professor saboda da ilimi ne ake iya yakar makiyi yau salulan nan da motan nan da jirgin sama da wane ne wayi su ta huska ilimi an ka same su to in ya zamanto malami mai karantar da addini bai da kima ya za ka samu karatu in ya zamanto mushe wanda ke karantar da 'ya'yan al'umma bai da kima cikin al'umma paske gwamnatin bata kula da shi ba iyayen ba su ɗauke shi da muhimmanci ba yara sun ɗauki malamin su banza shi kenan ina karatu kuma nivo kullum ƙasa yake yi nivo kullum ƙasa yake yi da mai sartifika sai a bashi ma'aikata kuma ya iya faransi yanzu mai bak mai metris mai bts bai iya faransi ba abin da ya karanta kun ga akwai matsala abu na uku shine wato at-taqlil min sha'ani al-quwwat ayi kokari a rena duk shugaba in an ce shugaba ba ana nufin shugaban kasa ba a'a al'umma ta zaman toba ta da gaba shugaban kasa bai da daraja shugaban kuma ma'aikata bai da daraja mai unguwa bai da daraja sarki bai da daraja miji bai da daraja kowa bai turkin kan shina to da al'umma ta koma haka tarbiyya ta ruguje a gida ilimi ya ruguje jagoranci ya ruguje wagga al'umma babu da ta ci gaba an gane da kyau to yanzu inda nake so in kawo ku saboda matsayin mace na nake so in yi magana yanzu masanan turawa sun gaya musu tarko guda ya muku saura banda shi ba abin da muku saura saboda faransan yanzu sun fara jin shi suna iya karanta tarihinku suna iya defanda sun samu diplom an yi tunanin masu filozofi duk su lalace yanzu za ku iske mahaddacin alkur'ani yana da doktora cikin filozofi kuma yana yaƙar turawa kenan sun yi ishube matasa jami'an tsaro waɗanda ba su sallah yanzu suna ma a gaba musabaka ƙur'ani ta duniya yanzu akwai ta sojoji nan ma da mun kai musabaka nan kanal turwa an collaboration avec sunna tv akwai hafizin alkur'ani da ya zo daga tondabiya soja ne ya gabatar da kanshi ya yi karatu akwai inspector da police da ya zo zai yi ta izib 60 mata shi ta izib 30 kina an fara samu mi wayewa game da al'amarin addini to amma sai suka ce to yanzu ku yi kokari ilimin kasu samu mai kyau shi yasa yanzu ga yawa amma ilimi babu mai kyau abu na biyu ku yi kokari mace ita ce makamin da ba a taɓa samun wata al'umma ba wadda aka tashi ruguza ta aka yi amfani da mace ba a ci nasara ba shi ne makami na ƙarshe faske ɗan adam in ya gane ka tarko hudu ake yi ma ɗan adam uku uku in ya ƙetare su to na hudu kawai shi ne malamai suke kira almimatul arba'a almimat mimun da mimun da mimun da mimun shine mimat ga wanda bai jin larabci sosai mimun hudu na farko almal kudi na biyu mimun ta kenan na biyu almansib da sadun ne matsayi a baka wani matsayi a ce kai na akka za kaza kaza kaza kaza na uku almar'a na hudu almaut idan mutum aka bashi matsayi ba a kama shi ba ba ruwa ne da girma aka ba shi kuɗi ba ruwa ne da kuɗi aka ba shi mace ya ce a'a don saboda ba ina nufin an ba shi mace ba ba ruwan shi da mace a'a ma'ana in dai saba ma Allah za a yi ba ruwa ne da mace to wannan mutumin sai dai a kashe shi to yanzu sun san malamai sun tashi tsaye ana wa'azi kuɗi ba su da tasiri akwai malamin da ba ruwa ne da kuɗi an gane ko matsayi akwai malamin da ma bai mason ma a bashi wani matsayi to amma sai suka gane makamin da kowa bai iya ƙetarewa shine mace saboda ita mace komi darajarka komi kudinka komi matsayinka in tace ka neme ta ba a kallon iliminka da matsayinka za a kalli rauninta shi yasa ko annabin Allah mace ta yi mashairi yana iya haɗawa ciki annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim annabin Allah ne haka ne kuma haka ba dan annabin Allah ne kuma jikan annabin Allah ne tattaba kunnan annabin Allah ne amma da mace ta ce ya neme ta sai da ya faɗa cikin tarko sai da ya kasu to ina ga wanda bai kai annabi ba kai ko annabi kake ne da waya a ce babanka annabi na kuma ko an ce babanka annabi na da waya a ce kakanta annabi na ko an ce kakanka annabi na da waya a ce wanda yake matsayin kana tattaba kunnan shi ko kama kunnan shi matsayin annabi yake kun gani yadda sai da ya kasu kuma tabbas ta hudi ita ce ta neme shi wala qad rawattuhu an nafsihi fastasam to shi yasa makami wanda ake iya kama kowa da shi wanda har tashin kiyama bai karewa expert sun gaya musu ita ce mace shi yasa kada ku yi mamakin yadda ake kokarin proje na mata da haƙƙin mata da kare haƙƙin mata da wane ne da wane ne paske shine darne kur wanda ya musu saura komi matsayinka a duniya shugaban kasa ba shine iyakar dai matsayin duniya ba to da mace ta ce ka neme ta shugaban kasa america america kun san america dai ita ta afisons mondial dai ko to bill clinton shugaban kasa america da wata ta yi mishi sharri ta ce ya taba neman ta sai da abin ya kai ya yi kusan ruguza mulkin shi da kaɗan an tsige shi kuɗi dai inda aka zancen kuɗi shine bankin duniya gaba ɗaya ko ba haka nan bane america shiki shugaban bankin duniya kwata-kwata mace ta mai aiki otel ta ce ya neme ta yana son ya zan shugaban kasa DKS kun ga sanadiyar wannan shi yarsa ya rasa wancan zaben shugaban kasa kuma sai da ya biya miliyoyi masu yawa kuma karshe da an kai bincike waɗansu na cewa ma ƙarya take yi cikin waya bayan an biya ta kuɗi ta buɗe resto tana waya da samarin ta sace ai sharri na ta yi mai tunda ba a iya gane cilistar da ita yi ko da sonta ita ta ce cilistar da ita yi to ya za a yi haka aka yi ya fada cikin matsala shi yasa in taka maka kuɗi in taka maka kuɗi in taka maka ilimi in taka maka matsayi wallahi in an ka hada da mace ana iya ma illa wadda take mai yawa kuma na ba ku misalai waɗanda waɗansu zamanin gani suka faru kun san da wannan akwai wani filosof a ƙasar Najeriya in ban manta ba yake cewa idan ana zancen tsoron Allah ka a hada mallan da karuwa cikin ɗaki guda a bar mallan cikin ɗakin shi a bar karuwa cikin ɗakinta to abin da ya sani muku wanga karatu a yanzu shine ku sani cewa da mata za a yi amfani wajen hallaka kowace irin al'umma kada waɗansu su yaudare ku su ce ana rena mata ba shine suke son su kai gare shi ba kun ga yanzu sun ɗauki mace sun sa cikin polis sun ɗauki mace sun sa cikin soja saudiya kuna gani yanzu mata an sa su cikin komai akwai manufa babu zancen wani egalite ba egalite ta ba mace aikin mace kullum in ana tattaunawa kuma yi hankalinku da kyau musulunci bai ce mace ka ta yi karatu ba musulunci bai ce mace ka ta yi aiki ba musulunci bai ce mace ka ta karantas ba mi za a karantas ya za a karantas wani aiki ne za a yi ya za a yi aikin kullum ku rike wagga da kyau waka mace za ta koyo ta karantar da mutane waka tambada a ton na haramun na yi tambada ta ƙara lalata mu da sauran matasan ga sunan tun yanzu abubuwan gashi nan sai a hankali kuma yanzu a koyo waka kuma za ka koya musu tambada ce amma mace za ta yi karatun likitanci alhamdulillahi rabbil alamin muna buƙatar mata masu likitoci operation babu son namiji sai ya taɓa mace in ba lalura ba na biyu ya za a yi aikin za a je ne a sanya suturar da bata dace ba a sa garda tsakanin mace da namiji shi kadai a bar su cikin daki ko ko kakane kamata a yi shi yasa kullum waɗansu malamai sun ce hitan mace haramun na Allah ya ce wa karna fi buyutukum wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula a a tsaya a tattauna akan mas'ala bit tafsil mace ya kamata ta kula da mace muna son za a karantar da 'ya'ya mata to yanzu inda za a samu mace wadda ta iya karantar suwa ta karantar da mata bai hiba yayi to kunga saboda waɗansu ƙaramcin karatunsu koko ba su yi bincike kan matsala ba suna shiga gidan rediyo da tv suna ba da fatawa mai zahi wadda tana taimaka ma turawa su ce voila l'islam musulunci ya ce a bar mata cikin ɗaki sai sun mutu mace da ma abin da shi mata alheri daga gidan ubanta sai gidan mijinta sai kabari to irin waɗanga matsaloli ina kira ga masu da'awa su yi hattara polis aikin polis sai ka ji an ce ai haram ne haram ne mace ta aikin polis wa ya maka wani irin aikin polis ne a haramun mace ta yi mace ya kamata a samu dan sanda mace amma wanne daga cikinsu aeroport ko mu ce airport akwai maza ko babu akwai mata ko babu to ana lalabe a yi binciken mutum in bai dauke da waɗansu kaya ko kuma bama bammai to yanzu sai an ka zo ga layin maza ga layin mata ana son a shiga da ɗaki da mace a lalabe ta ƙato za a ɗauka shi lalabi matan mutane ko ko mace eh yanzu ku bani amsa nan waye kamata yi wannan aiki mata kun ga da za a ɗauki mata su yi wannan aiki a matsayin su ƴan sanda ne masu binciken mata sai mu ce walillahi alhamd kuna fahimta ta ashe ba kowane aikin ɗan sanda bane a haramun mace ta aikata akwai police na investigation misali ana son a shiga a kamo wata mace ya kamata a samu matan da sun kai aikin dan sanda in za a shiga a nemo wata mace ko a fito da ita ko a zo da ita don a yi mata tambayoyi wa ya kamata ya shiga cikin gida yanzu kawai sai kato shi shi hada gidan mutane ya zo da wannan abin da suke cewa kart shi da gwada matan mutane shi ce shi ya to kamun matan mutane kun gani karamcin tunani da ke ga waɗansu da masu da'awa musamman waɗanda ke da'awa da jin zahi da zuciya ba su ma tsaya sun ka karanci matsala ba wani bi suna cuta ma musulunci he da amfani da suke ma musulunci mun fahimci wannan da kyau amma aikin dan sanda wanda bai dace da mace ba police de circulation mace ta sa zanzaro santir ta ɗarme ciki tab motoci na biyowa tana haka wani sai shi kabari ta in ta ƙoshi wallahi wani wajen kallon ta buge ta zai kun gani ina son ina son mu gane ma duniyar yau ne kuna fahimta ta ina son mu gane ma duniyar yau musulmi mu san yadda za mu tunkaran makiya ba haka na za a zo a yi ta magana sagagagaga babu tunani ba saboda za mu cuta ma addini ne muna tunanin amfanin addini muke yi kun fahimta shi yasa ba karatu musulunci ya hana mace ta yi ba wani karatu za a yi kuma ya za a yi karatun ba karantarwa musulunci ya hana mace ta yi ba ina ne za ta karantas sannan ya ne za a yi karantarwar sannan kuma ba aiki ne musulunci ya hana mace ta yi mutlakan ba wani aiki ne za ta yi kuma ya za a yi aikin ku riƙe wa ga ƙa'ida na baku ita a gurguje saboda matsala ce da ta shafe mu to a gurguje saboda lokacin damu bai da yawa ku sani mace ita ce makamin da ba yadda zai kare aiki an sa giya an sa an sanyi man na faransai an canza muna lang an canza muna tsarin administration an canza muna al'adodinmu ana ta kokari duk an yi amma ba a yi rusur ba sai ta hanyar mace to yanzu da sun ka ɗauko mata yanzu an sa su cikin aikin soja mace da bindiga eske ko yaƙi za ta yi ko amerika da ake cewa tana da sojoji mata ba yaƙi suke yi ba ai an kai su afghanistan ka taba jin an ce an kashe soja guda mace a'a saboda kas sojojin su je su yi fyaɗe sai a kawo musu nasu su can haka dai suke yi da su don ban taba ganin an ta yi operation ba mace ta ta wajen yaki sai dai a nan gwaro su da ga tele hakan ga a ce an ta da su operation amma ƙarya to yanzu saboda Allah a ɗauki mata a kai su kamfani ba su da arme ga lakuru an kai su sun ci wake sun koshi eh katta majiya kaji kattan kaddara kattan bila'i ga 'yan mata su ko an kai su kamfani sun ci wake sun koshi kuma babu kowa kuma kan ko amsa ni na zai faruwa eh ato shi yasa ku saurare mu da kyau yanzu in ya zamanto jami'an tsaro an kada musu mata kowane saktar sun hada ma'aikatunmu an kado mata ko ina sun hada su yi shiga mai kyau mace ta bayyana kun ga zancen a ce mutum shi tunani da addini bai ko taso ba shine makamin da sun ka ɗauka na yaƙa addini kuma duk duniya kuma sun haɗa musu in dai an riƙe mace har tashin duniya babu radda za a yi a kasa cin nasara shi yasa kada ku ji ana cewa mata bai dace su yi kaza ba kuna jin haushi wani lokacin ba ku fahimci ina ne za a ba mijinki in yana hana ki zuwa wani wuri kakki ji zahi yana yiwa mutuncinki ne ke son ya kare biki babanki in yana son ya hana ki zuwa wani wuri ke biki gane bane tana yiwa yana son ya kare miki mutuncinki ne saboda raddaban na ta faru ba a san inda za a ba to wannan na baku shine a gurguje kuma wallahi shine afuwan na farko kuma mallan yazo yayi zamne kuma wallahi lokaci yayi kusa amma a gurguje sai mu zo zuwa ga nuktan mu ta biyu wanga na dan baku ne insha Allah ta'ala maudu'i kan mace abu ne wanda muna gabatar da karatuttuka a tele bonfere da sauran wurare in Allah ba da iko za mu yi continue da wanga maudu'i abu na biyu matsayin musulunci game da ci gaban turawa kun san nan ma muna da matsala wato al-hadara al-gharbiyya kamar in kuna son ku san shi da larabci mawqiful islam min al-hadara al-gharbiyya menene musulunci matsayin shi game da ci gaban turawa abu na farko wai me ake nufi da ci gaba al-hadara wa taqaddum kun san kullun in ana tattaunawa cikin wannan mas'ala ana kada mu cikin rami ba mu ganewa ku iya tattaunawa ci gaba kala biyu ne akwai attaqaddum alhissi akwai attaqaddum alma'nawi attaqaddum alhissi almaddi alali akwai attaqaddum alma'nawi alqalbi arruhi ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba wanda ya shafi duniya ci gaba wanda ya shafi jikin dan adam kera mota ci gaba ne wanda ya shafi jikin dan adam dan dan adam yana bukatar mota don biyan bukatocin shi ci gaba mota jirgin sama ko ba haka ba maganin likita ko ba haka ba salula na'urori na kere-kere kamfunna wannan ci gaba ne wanda ya shafi jikin dan adam wanda ake gani wannan in ana zancen ci gaba mun san da akwai shi akwai ci gaba wanda ya shahi zuciyar dan adam tsarkinta shine musulunci imani ɗabi'u na gari tsarkakakka zuciya to yanzu an ka zo an ka ce turawa sun ci gaba sai a kyale mu a'a shin wai wani irin ci gaba suka yi ci gaba na kere-kere a wannan suna da shi wallahi mun yarda kuma musa suna gaban mu to ci gaba wani ɗabi'a ah kahirai ne sun ce babu Allah daga cikinsu wasu kuma ba su yi imani da Allah ba sun ce Allah uku na kiristoci na wasu yahudawa na sun ce Allah biyu na tun da yahudawa su daga cinsu sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yanzu turai bayan an ce babu Allah gaba ɗaya ma yanzu an to an ce kuma bayan misali an an yi inkarin abin nan rububiyya da uluhiyya ta Allah yanzu kuma turai an kawo doka kato shi armi kato ko babu shi mace ta aure mace ko ba haka nan bane kare shi aure mace akwai shi yanzu kuma an yi robo robo mace robo mutum sai sai wata sun kace akwai problem na economy kuma mata yanzu suna samu dan adam stress sai an kai wata robo eh yanzu sai an kai robo mace ta robo in kin ka gare ta sai ki aza dan adam ce an yi mata na'ura cikin kanta tana magana da mutum duk magana da ka gaya mata sai ta zaɓi mu mai daɗi wanda ya daɗi sai ta faɗa maka kuma ba ta shan hura ba ta cin tuwo kuma ba ta ɓata ma da rai kuma ba ta jinin haila shi kenan sun kace to gata nan ingila yanzu sun yi wata cana ta yi nata suna na ana sai suwa sai mutum ya saye baranshin ta ɗaya zai yi ga kura to yanzu ku waɗanga da suka cewa 'yancin mata kun ga haɓannan da suka yi muku sun yi robo kuma yanzu sun yi maza shi ita ma su ma maza yanzu an yi musu nasu robo an gane ko mata an yi musu nasu robo sai mace ta sun robo ta huta da katon banza wanda gaba ta kashi sannan sun yi al'aura ta mata sun yi al'aura ta maza yanzu za ku iske mata yanzu wasu waɗanda sun kawaye zuwa suka cikin kamfunan turawa da shagunansu ana siyo al'auran namiji don ka a yi aure in ta siyo ta 2018 ta siyo ta 2019 ta 2019 suna nan cikin abin ga an aji armuwa kai yanzu mutum shi ta yi sayo namiji ko mace na robo ka rungumi kuran ka rungumi kuran eh in kuran yayi wani irin mugun mas sai a yi tazarce zuwa jahannama wallahi wallahi ku ca turawa ba haka nan bane mace ta ta siyo kato robo ta zaka ta yi barshen shiga kuran an tahi robo ta rungumi robo yalla karta memuwar ta gare ta yi abin nan ta rikici ko kuma robo ya yi mas pal sai ta ce wa yi ta wayo kanta ba ta hannu ba shi hannu gidanwa wallahi ku yi hattara mutum shi ta yi shi sayo al'auran namiji mace ta sayo al'auran namiji ta yi baranshe ga kuran ta sa cikin cikin ta in ta explode ha yanzu wanga shi na ci gaba wanga shi na kare hakkin mata wallahi ku yi hattara to abin da nake so in ce game da wanga qadiyya shine cewa in ana tattaunawa kan ci gaba wani irin ci gaba ci gaba na tsarkin zuciya ko ci gaba na jiki in ci gaba ne na kere-kere wallahi suna gaban mun yarda ci gaba na tsarki wallahi dauda gare su dan duk inda kato ga armen kato mace ta auri mace na rantsi da Allah banda kazamta ba ba inda ungoyi mu rike wagga to miye matsayin musulunci musulunci ce a'a su turawa game da abin da muke tare da su malam lokaci ya tafi ma ko mu du'in mu shugaba yi hakuri eh musulunci bai ce mu rena abin da turawa suka yi ba kun fahimta ma'ana mu yanzu in za mu yi karatu ko za mu kalli abin da turawa suke aikatawa za mu duba mu gani abu ne wanda bai saba ma addininmu ba abu ne mai amfani sai mu karba abin da bai da amfani mu aje musu shi to yanzu sai an kai ta'kis in ji malamai an ka juye suwa marmakon mu koyi yadda ake kera mota ba mu koya ba mu koyi yadda ake yin jirgin sama ba mu koya ba mu koyi yadda ake yin kamfuna ba mu koya ba amma kullum abin da ake koyowa in an kace ga wani dan iska amurka can yayi wani aski da karkacen kai shi na matasan mu su koyi kawai sai kaga dan kai hituma da wani aski ka tambaye shi ina na sai ce aika ai wanga irin aski na wani star an america kai ka rasa kai baka koyo wani abu ba sai wanga tambada ma mu yanzu ba mu ema kan mu kireyen tambada sai sun sai kirkiru tambada mu koya ka ki ga yake da wasu kaya sai ka tambata wai wadanga kayan daga ina na wani dan jifa an sashi wani abin nan tuwahi sun mace jiki mine ne sai ce mata ai tuwahin wata star ce an America ko an France ke biki koyi yadda ake kere-kere ba ke biki koyi abin da zai amfani ki amfani al'umma ki ba yanzu tambada ɗaya zamu dauko mu gano su abin da adda amfani shi yasa musulunci bai ce turawa duk abin da suka yi bai da amfani ba a'a mudibimi yake amfanin mu mu amfana da shi wanda bai da kyau mu bar musu amma yanzu sai le contraire nukta ta karshe ita ta zamu dawo kanta tunda malam ya da yi min taimin hankuri kuma ni ban ce komi ban ban ma shigo ciki ba dama na san shimfiɗa sai ta yi yawa abin da ya shafi salula abin da ya shafi hukuncin amfani da salula kun san shi daga cikin fatawoyin da aka ba su wani sai ya ce ai amfani da duk na'urar da bature ya yi ai duk haramun ne kun san akwai mutashaddidi waɗansu malamai su ce a kai yanzu waɗanda cewa abin turawa sai mallaman nan ƙauyawa na duk abin da sun kwaɗa muku shirme na duk abin da bature ya yi amfani da shi a ba haka nan bane abin da bature ya yi wanda yake sharri na mu bar mishi abin shi na'ura yanzu na baku misalin na'ura an ce a yau mata yanzu an kai kirkiro nan Nijar an ce dama arme yana wahala an kai yau robo miliyan guda an ka an ka raba maza an ka ce to shikenan ku ku ku kaka tana gyara ku kun ga wagga kira da an kai wallahi wallahi ruguza kuna za su yi kun ga dai tun yanzu maza su mata su yi maza yawa in an kawara yawan rubu wallahi za ku gane kurin ku wallahi wallahi za ku gane kurin ku babu zancen sadaki so guda na aka biya shi kenan ba a sake biyan sadaki to kenan abin da nake so in ce a nan kere-keren turawa salula ce menene za mu kalla mu gani musulunci bai ce duk abin da sun kai ba bai da amfani ko ko ka ai aiki da shi bai ce kuma duk abin da sun kai mai aiki da shi ba yanzu kun ga turawa sun yi mota babu mallamin da isa ya ce ka ai amfani da mota shi yasa kullum waɗanda suke cewa malamai makiyanci gaba ne ku rinka kallon su kawo malami guda wanda ya ce ka a shiga mota kawo malamin da ya ce ka a taimaka cikin jirgin sama mu abinda muka ce ka a haɗa maza da mata wuri guda abinda muka ce kenan amma dai a ce a tahi mota wani malami da ya ce ka a yi amfani da mota ko jirgin sama waye ce ka ai wacce wane mallami na ce ka ai kira sallah da opar lab ana iya samun shuzuz waɗansu daga cikin mutane amma wannan fatawa ta ɓace amma abinda suka nuhi da ci gaba a bar maza da mata su haɗi shine a ci gaban to don haka salula tana daga cikin abin da bature ya kera wanda ya halatta mu yi amfani da shi amma tambaya ta ƙarshe wadda gare ta zalliki ya za a amfana da salula ya za mu amfana da salula to shi wannan na'urar tana matsayin kamar abin da laraba suke kira silahun zu haddaini makami ne mai baki biyu in ka soka ma makiyinka zai kashe shi in ka caka ma kanka zai mi zai kashe ka to haka salula take muna zagin salula salula ta kawo amfani ta kawo cigaba yau wa'azin da aka yi duk duniya duk inda ake son ya kai yau ta hanyar salula ya kai duk labarin da ake ɓoye muna na sharrin da turawa suke ƙulla muna yau gashi ya kawo gare mu kusa to amma yanzu abin tambaya a nan ya za a amfana da salula da yau mutane suna cewa a hana ma 'ya'ya mata salula ko ‘ya'ya maza wannan tunani ne amma bai magani hallun ne mu'akkat mu koya maɗiyan mu tarbiyyar tsoron Allah ko muna nan ko babu munan shi ne abu na farko saboda in ka hana mata yau in ta same ta da ɓoyewa amma mu koya ma ‘ya'yanmu tsoron Allah ko muna nan ko ba ma nan abu na biyu in sun kaka inda za su amfanuwa da salular ƙara mu yi ƙoƙari mu yi musu wa'azi da ita baba ina son salula to zan sai miki salula amma da sharaɗi sai in za ki amfana da ita wurin da ya dace kuma sai ke ɗaukar min alƙawari kan ki sai mata ko kin ka ki sai mata akwai hagogaye suna can suna iya sai mata ta jikka ɗari biyar don su ɓata ta shi yasa rashin sai mata salular kin ba hallu ba ne ƙoƙarin gyara mata tarbiyyarta ki ba ta salulat don ta amfana da ita zuwa wani dan amfani ko ta amfana da ita daidai irin inda yadda ya dace ya fi miki sauki saboda yanzu wani samari zai sai mata salulat ya bata ta salula game da ya mace mun ce mace makaranta ce to kun ga yanzu ɓannar da take kawowa ta bata aƙida da yawan mutane sun kafirce ta saboda mun ka amfani da salula mutum shi khasirar duniya wal akhirah salula ta riga ta sauƙaƙar da dama ta kashe abubuwa da dama kuma ta raye da waɗansu matsaloli da in hira za ka yi da mace sai ka zo gidansu ko ba haka nan bane ka zo ka yi tsaye ka ce a kiran yowanci ka sha shiri ka sha abin nan yanzu salula duk ta sauƙaƙar da wannan a ɗauko hoto a tura yanzu ma wani dushi cika shiga ya tuɓe ya turo ma ita ko ta tuɓe ta turo mishi an riga an ƙari in da hira aka zakkuwa sai an yi abin nan yanzu cacin suke yi cacin kenan ana nan tana cacin mamma tana can tana mata tuwo bai wata tana nan zaune cikin abin ga tana shan AC tana masa lula haka tana nan da ita da shirikinta suna tattaunawa al-fasadu al-ijtima'i inda zuwa aka yi hira a tura wani yaro a bashi dala 20 ko dala 10 yanzu salula da ya zo cikin mota yana cikin AC yake mata WhatsApp ba ma sai yayi waya ba balle a ji ta dauka sai ya ce mata je suvenir da ta diba allinya shikenan an gane ko to ai hakuri da samari yaro ya zo hira da ginikin shi ya ce a kiran yawanci bayan ya ce a kiran yawanci sai ta hito kahin ta hito baban ta hito ya ce kai mina na kuka zo ne yaro ya ce ai wajen wance sun ka zo to kuma abba ka tura aka kira ubanta ba ya ce a ɗiyan gori ba suna ga jama'a su jiwa sai tsoho shiga ɗauko adda sai sun kawari Allah ya kyauta to don haka dai abinda nake so an ba mu koya ma ɗiyan mu tarbiyya mu kwatanta musu yadda za su amfanuwa da salula wurin da zai amfanin su wannan shine abin da yafi in muna da halin sai musu sai musu daidai karhin mu amma mun ka ce kasu yi amfani da ita sun ka same ta za su yi amfani da ta mummunan hanya tsoron Allah dan adam shi ke sarrafa salula ba salula ke sarrafa shi ba yau da yawan mutane suna da ita amma ba sa amfani da ita mummunan guri amma waɗanda ba su da tarbiyya da sun same ta za su yi amfani da ita wurin mummuna me yasa saboda dan adam shi ke sarrafa salulat kenan koya ma dan adam tsoron Allah da yadda za a intelligent ta wuri na gari ya mu ce za mu hana shi don in mun hana shi gobe za mu iya hana shi ba wannan shine abin da ya bayyana gare ni saboda lokaci kuma ya matso ku ta hakuri mu in mun ka fara bayani wani lokaci maudu'in da malam ya kawo ban san ko karatu nawa za a yi ba an riga an bani shi an ce in yi bayani kan shi to ni ko na san da in ni fara abin yana da yawa sai dai mu yi fatan abin da mun ka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai wani lokaci in Allah ya kaddarsa duwan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته